الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda a cikin ikonsa da rahamarsa yau muna wuni na 25 ga watan ramadana wata na tara a kalandar musulunci hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina 1446 daidai da 25 ga watan uku kalandar almasihiyya miladiyar manzala sallallahu alaihi wasallama 2025 daidai ubangiji Allah kai mana jagora muna karatu a cikin suratul hashari daga wannan masallaci mai albarka masallacin kofar gidan Alhaji Ibrahim Dorogo da ke karamar hukumar Ningi ta jihar Bauchi a jiya mun kwana aya ta 21 yau cikin ikon Allah za mu tashi aya ta 22 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا الشهادة هو الرحمن الرحيم darasin mu na jiya mun ji Allah da yake kawo wani misali wanda yake nuna busasshiyar zuciya irin ta mutum Allah ya ce a jiya da wannan ƙur'anin akan dutse aka saukar da shi da kaga dutsen yana kaskantar da kai kuma da ka gan shi yana farfashewa kawai don tsoron Allah. Allah ce, Huwallahu, shi wannan wanda ya kawo wannan misalin shi ne Allah, allazi la ilaha wanda ba wani abin bauta bisa cancanta illa wasu shi. Duk wani abin da za ka bauta mawa, wanda ba Allah ba to bai cancanci ka bauta masa ba. don babu abin da ya amfanar da kai hasali ma cutuwa kai bata lokacin ka kai abin da kwabi amfanar da kai ba kai ka tsaya wajen bata lokaci a gurinsa to ka ka shiga damuwa Allah madaukakin sarki ya amfanar da kai yana kuma amfanar da kai da ka shi cancanci ka bauta masa alimul ghaibi wa shahada shine wanda ya san abin da yake boye ya san wanda yake bayyane huwar rahmanu rahim Allah shi ne mai rahama Allah shi ne mai tausayi na'am والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون huwa Allahu shine Allah allazi la ilaha wanda babu wani abin bauta illa huwa sai shi almaliku shine mamallakin komai shine mamallakin kowa shine mai juyi-juyi al'amura al-quddus Allah mai shaida ne duk abin da ake yi ko kuke yi yana nan yana kallo assalamu Allah assalam ne mai shaida ne akan komai almu'min Allah amintacce ne wanda duk wani mai imani ya aminta a gurin Allah Almuha- almuhaiminu Allah almusaddiqun ne mai gaskiya ne abin gaskatawa ne al'azizul jabbar mutakabbir Allah mai girma ne Allah marin jayi ne subhanallahi amma shirkuna tsarki ya tabbata ga Allah ga barin abin da suke tarayya da shi Allah madaukakin sarki yana son ka kambama shi don gashi yana kambama kansa shi yasa girman kai siffa ce ta Allah idan mutum ya dora wa kansa girman kai ya dora wa kansa siffar Allah kuma wallahi ba su wanye lafiya ba da haka Allah shi ne mai jiji da kai don babu kamarsa kai kuma dinge da kai da jiji da kai akwai wanda ya fi ka idan kuɗi ne akwai wanda ya fi ka idan mulki ne akwai wanda ya fi ka in lafiya ce akwai wanda ya fi ka in ƙuruciya ce akwai wanda ya fi ka duk abin da kake takamar shi a duniya akwai wanda ya fi ka amma Allahu tabaraka wa ta'ala ba wanda ya fi shi ba ma wanda ya kai shi da aka wayannan sifofin shi suka cancance da mallakin su da aka shine abin bauta shi kadai Allah ya ce والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم huwa Allahul khaliqul barul musawwir Allah shine abin bauta mai jujjuya al'amura mahalici shi ya halitta shi yake jujjuya duniya yadda yake so wani lokacin mu shiga rani wani lokacin mu shiga damuna wani lokacin zafi wani lokacin sanyi wani lokacin ka shiga dare wani lokacin ka shiga wuri duk aikin Allah ne lahul asma'ul husna Allah yana da sunaye masu kyau lahu ma fi samawati wal ardi duk abin da yake sammai da abin da yake kasa na Allah ne wa huwa al azizul hakim Allah shine marinjayi Allah shine mai hikima da haka idan kana da wata bukata a gurin Allah tambaye shi kuma zai baka ya alkawari duk bukatar da kake da ita a gurin Allah tambaye shi in ka tambaye shi baka samu ba ba ka rasa bane dan bai da shi sai dai don wata hikima tasa shi ya san abin da kake bukatar nan alheri a gurin ko ba alheri ba shi ya sani kai baka sani ba ai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama da a ce duk halittunmu mutum da aljani tun daga farkon halitta har na ƙarshe mu tare a fili ɗaya kowa ya roƙi abin da yake so kuma Allah ya biya wa kowa buƙatuwarsa Allah ya ce wannan ba zai rage komai ba daga abin da ya mallaka sai dai kamar ka ɗauko allura ne ka sa ta a cikin kogi sannan ka ciro daka dukar Allah ba ta garewa kuma duk dukenin da ya bamu a doran ƙasa dan wani abu kaɗan ne daga cikin abin da ya mallaka dukiyar da Allah ya bamu a doran ƙasa ita ce kuma ke ta jujjuya ta ta koma hannun wannan ta shiga hannun wancan ta je hannun wancan daka Allah gwani hikima ne in kana da bukata je ka gurin Allah zai baka na'am بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
cikin taimakon Allah mun gama karatu a cikin suratul hashiri abubuwan da muka karanta ko muka fassara ko bayani ba su kuskure Allah ka yafe mana shi wanda kuma karanta daidai muka bayani daidai ubangiji Allah ka ba mu ladansa kuma ka ba mu ikon aiki da shi insha Allah da taimakon Allah za mu shiga sura ta gaba suratul mumtahina ita wannan sura a Madina aka saukar da ita tana da ayoyi goma sha uku ne kuma a jerin surorin ita ce sura ta sittin daidai malamai sun yi sabani akan dalilin saukar wannan sura an ce ta sauka ne akan asma'u yar abubakar siddiqu asma'u kanwa ce ma aisha amma uwarsu ba ɗaya ba ce sun hada uba ne da aisha da abdurrahman su uwarsu ɗaya asma'u uwarta daban bayan an yi hijira an koma madina sai mahaifiyar asma'u ta yi nufin ta kai wa ‘yarta ziyara don su gana da ta tafi madina don ganin ‘yarta ta tafi mata da tsaraba to sai asma'u ta ce ba za ta yadda ta zo gidanta ba ita ma ba za ta je wurinta ba har sai ta tambaye manzan Allah tun da uwata ba musulma ba ce ba hijira ta yau daga maka zuwa madina ba ta zo ne kawai don ziyara amma ba ta san hukuncin ba yaya za a yi don haka sai ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama da ta tambaye annabi annabi ba ta dama akan ta je ta gana da mahaifiyarta Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu aduwwi wa aduwwukum awliya kada ku riki abokan gabana kuma abokan gabarku ku rike su mataimaka ku rike su masoya tulquna ilaihim bil mawaddati har kuna jefa musu soyayya wa qad kafaru bima ja'akum al haqi don hakika sun kafirce ma abin da ya zo muku na gaskiya yukhrijuna rasula wa iyyakum suna fitar da annabi su kori annabi da shi da ku an tu'minu billahi rabbakum kawai dan kun yi imani da Allah ubangijin in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in dai kun fito jihadi ne saboda ne in ji Allah wabtigha amrabati da kuma neman yadda ta tusirruna ilaihim bil mawaddati kuma kuna sirranta musu soyayya wani alami ma to ni ne fa mafi sanin abin da kuka boye wa ma alantum da abin da kuka bayyana wa man yafa'alu minkum duk wanda ya aikata hakan daga cikin ku faqad balla sawa asabil wannan ya bace daga tsakiyar hanya kenan babu wata soyayya babu wata alaka ta sirri tsakanin mai imani da marar imani ko da ɗan uwanka ne da jini shi za kuskure ne musulmi ya ce ai gara wani arnan da wani musulmin wannan kuskure ne kuma ganganci ne lalataccen musulmi wanda yake kwana a gidan giya lalataccen musulmi wanda yake kwana a ɗakin karuwa ya fi wanda ya fi kowa kirki a kafirai ya fi wanda ya fi kowa kirki a kafirai don akwai wannan kalmata la'ilaha illahu a cikin zuciyarsa daga ma damar kuna da imani da Allah babu sirri tsakaninku da wanda bai imani ba babu soyayya tsakaninka da wanda bai imani ba duk da yana da haƙƙi a kanka ka kare masa haƙƙinsa idan shi makocinka ne akwai haƙƙi na makotaka idan yana aiki a ƙarƙashinka ne akwai haƙƙinsa a kanka idan kai shugaba ne yanzu misali ga musulmi ga wanda ba musulmi ba a ofis yanzu promotion ya zo amma wanda ba musulmin ne bai cancanta tun da kasar kuɗe ce ba shi a zaune lafiya kamar adalci ina ba ta mun gane amma idan ka ɗauko musulmin kuma ka ɗora shi a kai to kuma kuma ba ka masa adalci ba amma yanzu misali ce dukkan sun cancanta duk kowa ya cancanta wa za ka ɗauko yawon yadda ko musulmi kowa ya cancanta shi ya cancanta wannan ka da ko musulmi yanzu Allah ba zai tuhume ni ba ban danne masa haƙinsa ba amma ba haka ba to babu wata alaka da kai da wanda ba musulmi ba amma za ku yi alaka ta kasuwanci ka saya a gurinsa ya saya a gurinka kar ka cutar da shi kar ka bari ya cuce ka duka a wani akwai wani amma soyayya ta zuciya babu sirri babu sai Allah ke cewa يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير إن ينكفوكم idan suka samu ɗaukaka a kanku suka zamo masu mulki a kanku ya zamo tattalin arzikin ƙasa yana hannunsu kun shiga uku ya kunu na kuma ada'an za su zama muku abokan gaba ne wa ya fito ilaikum aidiyahum za su shimfiɗa hannayensu a kanku wa alsinatahum su sannan su ringa zaginku da harfinansu wa waddu law takfurun burin su kai ku kafirce daka shi wanda bai da imani wanda yake kafiri ne idan ya samu ɗaukaka a kanka kai mai imani kar ka yi tsammanin zai tuna da kirkin da ka yi masa jiya kar ka yi tsammanin zai yi sarana ko wata dangantaka tsakanin wallahi ba duk wata hanya ne da cutar da kai sai ya bi ko ɗan uwanka yi da jini ko kabilar ka ne ko waye shi irin wannan misalan da yawa da yawa ya faru ai akwai shugaban ƙasar afirka ga kamar nan folbiya da shi da ahmad ahijo ahmad ahijo ya ɗauki folbiya kamar ɗansa da ya haifa folbiya shi yake riƙewa ahmad ahijo takalmi in zai ga masallaci ya sa'an mata tsabagen biyayya da folbiya ahmad ahijo ya ɗauko folbiya aka ba shi shugabancin ƙasa to gawar Ahmad Ahija ma sai ya hana ka wata kamar gawar ma bawa da ransa in yarka hukum ya kula kuma da idan kuri'ar ku suke nema lokacin da ina an yi wani sanata wani arni har masallaci ke yake jan alqur'ani amma ne da kuma zai samu damar to ba ruwan shi farko daga duk inna arne yake arne ne kai in baka dauke shi abokin gaba ba wallahi shi ya dauke ka abokin gaba ne naka naka sai naka ji bahaushe dadin zama sai ba naka duk kirkin da zai yi maka wallahi ne da rani naka Allah ne ya fada in yarkafukum yakulukum ada idan suka samu daukaka akan ku za su zama ku abokan gaba ku guje su wallahi ku guje su wani arne da asuba yana wa'azi muna jos ya ku ‘ya'ya mata na masu bi idan musulmai suka neme ku ku yadda da su don wata rana ‘ya'yansu ne za su kashe su ba ya haka ba matasan idan aka je a yi ta rungumin ‘ya'yansu ana zane da su ka yi musu ciki ita ba damuwa ba ne ba kunya ba na gurinta nan ta ba miji ba damuwa ta wadaka za ta haifi ɗan iyayenta su rike ɗan to irinsu irinsu daman ‘yan shegu ne ban san mutuncin kowa ba to su suke cin mutuncin mu kuma yanzu an gina musu ƙiyayya zuciyarsu sun kuma tashi da wani ƙiyayya da aka sai suka zama kannukan farauta a gurinsu ai wallahi ma za ka yi zan yi zama dole ne kai in ya zama dole ma kai da da ne musulman yar warka mai yi ba na ta halal ba ne a in ya zama dole kai da ka je kai da arniya dan idan ka je kai da arniya ɗaya biyu da zai iya faruwa na farko ita a gurinta duk wanda ta gani irin ka to irin kan ne abin nufi in ta ga wani musulmi to ba ta halin ku daya a gurinta ina fata mun gane sannan kuma in Allah ya kaddara ka samu da tsakaninka da kai da ita to ka jawa musulunci masifa dan ka haifa dan iska wanda zai kashe musulmi amma idan musulma ce kai ma musulmi ne wallahi boya kuke yi ba za ku zama wani ya sani dan kai ka san illar ita ma ta san illar Allah ka yafe mana laka idan suka samu ɗaukaka a kanku suka samu shugabanci a kanku tattalin arzikin ƙasa yana hannunsu kun shiga uku Allah ce lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum zumunci ko ƴaƴanku ba zai amfana da ku ba kana da dan uwa wanda ba musulmi ba sai kaji kana son sa har kana sirri da shi to wannan zumuncin ba lahira ba zai amfani ka ba haka ma ƴaƴanka da ka haifa iya amfaninka da kai da su ɗaya ne kawai ka gina musu tarbiyya a lahira ka amfane su amma wallahi idan baka tarbi alheri ba za ka amfani su ba yawmul qiyamati yafsul bainakum ranan alqiyama za a rabe tsakaninka da kai da su ran da aka yi busa ta farko yawmul fazail akbar abinda manzon abinda Allah ake gaya mana matar da take share danta za ta cire ta wurgar mai ciki da cikin da bai isa haihuwa ba za ta haife shi a wannan ranar ranar jariri kakansa ya fari fadi ya furfura don tashin hankali idan aka yi busa ta biyu aka tashi ba ruwan kowa da kowa ba ɗa ba uba ba mata ba miji ba aboki ba aboki kowa ta kai ta kai na ranar kiyama za a rarrabe ka tsakaninka dan uwanka tsakaninka da ɗanka har ma tsakaninka da abokinka ranan ba abokantaka wallahu bima ta'maluna basirul Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa yana gani kuma zai sakanta muku da shi na'am قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك
abin da annabi ibrahim ya yi abin koyi ne in ban abu daya la'as na laka yake gaya wa babansa zan nema maka gafara babu addu'a tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba idan mahaifinka ba musulmi ba ne idan ya mutu ba za ka ce mai Allah ya gafarta masa ba Allah ce ƙari karin lakum uswatun hasana hakika kyakkyawan abin koyi ya kasance muku fi ibrahim a cikin al'amarin annabi ibrahim wallazina ma'ahu da annabawan da suke tare da shi don dukkan annabawa aqidarsu ɗaya ce kowa akan tauhidi yake kira laka da annabi ibrahim da annabawan da suke tare da shi da suke aqida daya to abun koyi ne mai kyau a gare ku idh qalu liqaumihim lokacin da annabawan suka ce wa mutanansu inna bura'a minkum mu mun ku bata da gare ku ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum kuma abin da kuke bauta mawa koma bayan Allah mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum adawa wal baghaba kuma da adawa da fishi sun fara daga yau abadan kuma har abada wannan shine abin koyin da Annabi Ibrahim ya bar mana in dai mutum ba musulmi bane to gaba da kiyayya ta fara daga lokacin har abada ko dai ya musulunta ku zamo abu ɗaya ko kuma gabar tana nan har wani samu dama akan wani yadda kake haƙonsa shi ma haka yake haƙonka a hata tu'minu billahi wa da gabar ba za ta tsaya ba sai kun yi imani da Allah shi kadai don Allah ya faɗi wannan magana ne Allah ne faɗa ku idan muka fasara ya zamu ya zamu ci ina kalan fasara idan muka kawo ta fasara sabanin wannan mun yi daidai to yanzu muna neman zaman lafiya ke sai ake fasarawa fasara ba shi da zaman lafiya yawa kai musulmi ka san matsayinka kai wanda ba musulmi kai ma san matsayinsa ai wai ana cewa a zauna one nation one district ko kasa da al'umma daya ba bambancin addini wannan ƙarya ne na yadda ƙasa ɗaya al'umma ɗaya na yadda wannan amma bambancin addini dole a same shi kuma bambancin addini shi ne kawo zaman lafiya bambancin addini shi ne kawo zaman lafiya ni musulmi ne na san ilimin addini na na san yadda addini na tarbiyyantar da ni wancan kirista ne ya san addininsa ya san yadda addini tarbiyyantar da shi kowa ya bi koyarwa addininsa za a yi fada? wala ba za a yi ba ni da bukorewar nawa kai maka bukorewar naka ba ba fada amma ni na binawa kai baka binaka ba ba wanda bai san duk duniya duk duniya ba wanda bai san taba manzon Allah taba al'ummar musulmai bane duk duniya ba wanda bai sani ba idan wani ya taba wani manzon Allah idan muka nuna fushin mu shi ne mazamin ta'adda shi ne mazoma ba masu zaman lafiya ba a wani bai mana adalci ba tun da an san ga abin da addinin ya kunsa game da shugabanmu ko a cikinmu ne wani ya ci masa mutunci ba ruwan mu sai marfa idan mu hukunta shi bulantana wanda yake gefe to daga addinin musulunci addini ne zaman lafiya tun da addini musulunci ya faru har zuwa ƙarshen duniya bayan da yake zaluntar wani amma dai iyayya da gaba wannan annabi ram ya gadar mana da mu da waɗanda ba su da imani illa qawl ibrahim in banda magana ibrahim ita ce ba usul hasana ba illa din banda tasniya ce illa qawl ibrahim amma banda magana ibrahim la abi da ga babansa yace me la astaghfiru laka wa ma amliku laka billahi min shay zan nema maka gafara dan ban maliki komai a gurin Allah game da kai ba rabbana alayka tawakkalna ya ubangiji gare ka muka dogara wa ilayka anabna kuma gare ka zamu koma wa ilaykal masir dan gare ka mu koma take da haka babu wani wani ko dan son zaman lafiya Allah ya ambaci wani kafiri kai kuma ka ce masa ba kafiri ba ƙarya ne wallahi kafiri ne kuma ka zamu faɗa kuma ka zamu fasawa na'am Allah ya ce ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد da annabi Ibrahim da annabawan da suke tare da annabi Ibrahim sai suka ce rabbana ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru kar ka sanya mana fitina ga ga kafirai wace irin fitina kada su rinka jaya da mu akan kasancewar ka Allah daya wa gafil lana rabbana ya Allah ka gafarta ma- mana kar ka dora su akan mu innaka antal azizul hakim Allah kai marin jaye ne Allah kai mai hikima ne laqad kana lakum fihim uswa hasana hakika abun koyi mai kyau ya kasance muku akan annabawan nan liman kana yarjullahi wal yawmil akhir akhira ga wanda yake fatan isam- ah, sam- samun Allah lafiya da kuma lahira wa man yatawalla duk wanda ya juya baya fa inna allaha huwal ganiyyu to Allah mawlaci ne alhamidu Allah abin godiya ne da haka dan kai kai kadai mutanen gidanku mutanen unguwarku mutanen garinku suka ce ba za su bauta ma Allah ba Allah bai bukatar bautar ku dan ba shi da amfani da ita ba ku ne sai Allah ya ce عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة hmm.
والله قدير والله غفور رحيم idan ba manta ba mun ji cewar mutanen makka sun kori manzon Allah daga makka sallallahu alaihi wasallama sun kori sahabban manzon Allah daga makka duk dan akan addini to sai Allah ke ga manzon Allah wata magana asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal zina adaytu minhum mawadda da sannu Allah zai sanya soyayya tsakaninka da waɗanda kuka yi adawa da su mutanen maka kenan da sannu Allah zai sanya soyayya soyayya tsakaninku hakan ta faru ta faru an yi fatawa makka yanzu musulunci ne yake control din makka 100% wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne kenan wancan ayyukan da suka yi yanzu sun yi imani Allah ya fi musu shi yasa lokacin da manzon Allah bayan ya dawo daga yakin Uhud an karya masa hakoransa na gaba ya a sallar asuba yake yin alkanutu yana Allah ka tsine mawani Allah ka tsine mawani mamu suna cewa amin amin sai Allah ya hana shi ya ce alamar kuma ba hannunka yake ba ko ya karbi tubarsu ko ya masa azaba su da azalimi ne ba ruwanka Allah ya sa abin ne shirya sai ga shi an waye gari masu adawa da shi da yanzu su ne masu kare shi waɗanda ba sa son ji karma Allah yanzu kuma suke ɗaukata suke tallata ta a duniya sai Allah ya ce لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم Allah bai hana ku ba mu'amalantar waɗanda ba su yaƙe ku ba a cikin addininku ba su fitar da ku ba daga gidajenku an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim ku yi musu biyayya kuma ku kyautata musu dan haka kenan yanzu asma'u ta samu lasin daga wajen Allah akan ta je ta gana da mahaifiyarta don mahaifiyarta bata yaƙe ta ba mahaifiyarta bata fidda ita daga gidanta ba ina lafibul musdida Allah yana san mai adalci kai adalci Allah yana san masu adalci da haka yanzu asma'u ta fita ta je gurin mahaifiyarta sun gana ta kuma karbo tsarabar da ta kawo mata Allah sai yake إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم تظاهر من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون التي إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين waɗanda Allah ya hana ku yin mu'amala da su waɗannan da suka yaƙe ku a addini wa ikhrajukum min diyarikum kuma suka fitar da ku daga gidajenku wa zaharu ala ikhrajikum kuma suka taimaka wajen korar ku wajen fitar da ku ga falastinawa ana fama rikici da isra'ila yanzu duk wani balaba ba yahudi abokin gabar musulmi ne hakanan duk wanda ya taimaka musu wajen yakar falastinawa shi ma abokin gabar musulmi ne da haka da amerika da kawayenta allah ya la'ance su idan muka ce amerika akwai musulmai a amerika akwai musulmai a cikin kawayenta amma suwa ake nufi jagororin amerika ai yanzu a cikin arnan ma akwai wanda ba sa goyon bayan abin da ake yi da aka la'antarmu addu'armu jagororin ƙasashen da suka takura mu musulmi ubangiji Allah ka cika alkawarinka a kansu Allah ka ce haƙƙi ne a kanka za ka taimaki muminai Allah ‘yan uwan mulina cin azaba a wannan wata naka mai albarka ake kashe yara ake kashe mata ake kashe dattawa Allah kana kallo Allah kana kallo Allah mun san ba ka watsar da su ba ne Allah masa alkawarinka yana nan Allah idan akwai wani kuskure a cikinsu Allah ka nuna musu gyara ya Allah in akwai wani dalilin da ya sa ka ba da dama ake musu azaba ya Allah ka nuna musu gyara ya Allah duk wanda yake nufin addininka da sharri Allah ka maimaita sharrinsa da haka waɗanda suka yage ku addininku suka fitar da ku daga gidajenku kuma suka taimaka a fidda ku karku da ku jibance su wa man yatawallahum kuma duk wanda ya jibance su fa ulaika humuz zalimun wa'annan azzalimai ne da haka yanzu ko musulmi ne ya jibanci yahudawa ya jibanci shugabannin america wallahi azzalimi ne shi donald trump yace gaza zai tashi mutanen gaza daga ciki ya rarraba su kasashe uku zai mai da gaza a gurin shakatawa gaji a zalimi mu dan ta'adda in Allah ya da ba zai ci nasara ba sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم idan mukuman ta ba a sulhu da aka yi na hudaybiya an rubuta a cikin sulhu idan wani mutumin makka ya koma madina da sunan ya musulunta a bai da shi maka idan kuma wani mutumin maka da yake madina ya nemi dawowa maka a bashi ya dawo mu manzala ya yarda aka rubuta wadda ka'ida to ana samun mata suna zuwa madina ko don su biyo mazajensu ko don wata manufa ba don addini ba to shi ne sai Allah sai ya ba wa manzo Allah wani umarni ya ce ya yi wale zai na amadu ya ku masu imani iza ja akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna idan mummunan mata suka zo muku daga makka a matsayin hijira to ku jarabce su tukunna sai kun yi bincike me ya kawo su in kun gane masu imanin ne wallahu alam bi imanihinna Allah shine mafi sani da imaninsu fa in alantubuhunna mu'minatin in kun gane kun san su mu'minai ne sun zo hijira ne dan Allah da manzansa fala tarjuhu lil kufatu kar ku mai da su gurin kafirai kar ku mai da su gurin kafirai dangane da wannan ne muka soki wani sarki daga tasarakunanmu lokacin da wata yarinya daga kudu ta zo da niyyar musulunta arewa ta biyu wannan a caɓa iyayenta suka ce an sace musu ya aka zo aka kama shi da shi da yarinyar duk aka mika su mutanen kudu sai da ya kai shekara bakwai yana kudu to kaga ka'ida duk wanda ya musulunta ba za ka yi hannun ba da hannun kafirai ba ko da yan uwansa ne inda ba ya so aka Allah ce ku jarabce su in kun gane masu imani ne to kar ku mai da su zuwa ga kafirai don me lahunna ya hillulhum su ba halal ne a gurinsu ba walahun ya hillulhun kuma haka su can ɗin ba halin a gurin su matan ba laka ba da ma'a miƙa zuwa kafirai na'am wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaykum an tankihunna idza ataytumuhunna ujurahunna ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وآتوهم ما أنفقوا idan sun taho sun bar mazajensu a can na aure to ku mayar musu abin da suka ciyar suka bayar na sadaki ƙa'ida kenan wala juna alaikum babu laifi a kan ku ko mummunan an tanki huhunna ku aure su idza ataytu muhunna ujurahun in kun ba su sadakin su kuma wala tumsiku bi isamil kawafiri kuma kar ku yadda ku riƙe matar da igiyan kafirci da kenan bi ma'ana ba dama mutum ya zauna yana musulmi matarsa tana mushirka Allah ya hana babu aure tsakanin musulmi da mushirka yanzu a ce kana da mata mata ba ta sallah ita ba ahli kitabu ba ita ko ba ta sallah ta zama kenan ta zama mushirka to ba aure tsakanin ka sallame ta amma sai ka bi hanyar gyara don ta ci gaba da yin sallar in ta gagara wallahi karka zauna ita haka Allah ya ce wala tumsiku bi asbil bi ismil kawafiri kada ku yadda ku yi riko matan suna rike da igiyar kafirci was'alu ma anfaqtu idan matan ku ne kuma suka koma arnancin to sai ku tambaye abin da ku ba su sadaki a biya ku waliyatsalu ma anfaqu su ma su tambayi abin da suka bayar na sadaki zalikum hukumullah wannan shine hukuncin Allah ba cuta ba cutarwa ya hukum bainakum Allah yana hukunci tsakaninku wallahu alimun hakimun Allah masani ne mai hikima ne to yanzu za ka samu mijin da bai san mata mata ya sallah ko ba ta yi ba bai ma sani ba in zai tafi sallah asuba ba zai tashe ta ba in ya dawo ba zai tashe ta ba ba ruwansa ko ta yi ko kar ta yi oho kaga yana zama da kafira yana zama da mushrika bai sani ba to ya za kuma ɗanka yi sallah ɗanka wala ba zai sallah ba wasa ba ta yi ya zai yi sai Allah ya ce وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون wa in fatakum shay'un min azwajikum idan wani abu daga matanku suka kufce suka koma gidan da il kufar suka koma kafirci fa aqabtum sai kuka samu fansa kuka yi fansa kuka yi ramuko kuka samu ganima fa atul ladina zahabat azwajuhum misla ma anfaqu to waɗannan da matansu da suka gudu suka koma kafirci sai ku ba su irin abin da suka kashe na wancan matan an bai jabin guwa muna tare wasu daga cikin matan sun gurgudu sai muka je muka yaƙi muka samu ganima to sai mu lissafawa da wani da wani da wani mu ba su a madadin wancan gudu na matan nasu suka yi an gane wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minun wanda kuka yi imani da shi to ku kiyaye shi نعم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ألا ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجل وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم Allah ya ce ya ayyuha nabiyu ya kai annabi idza ja'aka almu'minatu idan mummune mata suka zo maka yubayi inaka suna maka mubaya'a mubaya'a a baya mun karanta annabi na shimfida hannun sa kasa ne wannan yazo ya dora amma su mata ba haka suke yi ba za su yi sallama ne ya rasulallahi mun zo mu yi maka mubaya'a to idan mummune mata suka zo don su yi maka mubaya'a ala ala shirkuna billahi shay'an akan ba za su hada Allah da komai ba ba su shirka ba wala yasrikna ba za su yi sata ba wala yazni ba za su yi zina ba hindu wadda ta feda cikin sai na hamza lokacin da aka kashe shi yakin Uhud a yakin Uhud sai take cewa yanzu yanzu baiwa a ƙya tana zina kirin tun a lokacin jahiliya na larabawa zina ba aikin iya bane ngani ba addini a lokacin amma take mamaki yanzu a sami ƙya ƙya ta yi zina a'a ai sai ko baiwa ta wannan ba aikin iya bane amma yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alfasha ta yi yawa ba matan aure ba zawarawa ba ƴan mata abin ya zama ruwan dare ya zama masifa ya zama tashin hankali Allah sawaka da haka za su yi waya manzan Allah ba za su ba za su haɗa shi komai ba ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba wala na wala da wani kuma ba su kashe ‘ya'yansu ba a lokacin jahiliya ana kashe ‘ya'ya mata idan aka haife su sai a kashe mata amma a bar maza wala ya tina bi buhutanin yaftarinahu ba za su zo da kira ba kirkira wanda suke kirkiro shi baina aidihinna wal julhinna tsakanin gabansu da kafofinsu abin nufi ba za su kawo ɗa wa ba namijinsu ba su nemo ɗa a waje zo su laƙaba mijinsu ba za su yi haka ba wala ya asu naka bi ma'rufin sannan ba za su saba maka ba a cikin kyautatawa duk abu da yake da shari'a ne ba za su saba ba ba ba hunna to sai ka karɓi baya su wastagfir lahun Allah kuma ka nema masa Allah ya musu gafara inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور Allah ya ya yi wallazi na amanu ya ku masu imani la tatawallau qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku jibanci wasu mutanen da Allah ya yi fushi da su kar ya isu min akhirah sun riga sun ɗeba tsammani ba su ba lahira kama ya isa al-kuffar min ashabil qubur kamar yadda kafirai da suka mutu aka burne su a gabari su ma sun ɗeba tsammani ba su ba rahama to waɗannan mutane babu ma'amala tsakaninka da kai da su ka kiyaye su Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم yayi eh mun zo kan gaba yau za mu rufe karatun ba don son ranmu ba za mu rufe karatun ne saboda masallacin ya samu ci gaba za a sake masa tsari za a rushe shi a sake sabon gini da yau ake tunanin a fara aikin masallacin to sai muka nemi alfarmar yau din a bar mana mu rufe karatun a yau in ya so kuma gobe sai a zo a ci gaba da aiki da haka yanzu ba zan yi nisa ba zan ba da abin magana ga 'yan kwamitin masallaci assalamu alaikum wa rahmatullah